أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon sallatar wannan sallah ta asuba a cikin jami'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan a yau muna safiyar laraba biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan uku na shekara 2025 miladiya yanwa kudi ba kamar jiya ne ake cewa ga ramadan yau hamun kai biya to haka fa kawanika suke tafiya ta bature ce letamfil an gama fa ko ka yi ko ba ka yi ba dai haka mutum zai zo ya tafi saboda haka yan uwa mu dage darasinmu muna cikin bayanin abuwa bulkai ƙofofi na alheri musamman a cikin wannan wata mai falala da yawa wanda ya kamata musulmi a ce ya babbuga ko'ina ya kakkama da sauransu annab sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa man asbaha minkum yawma sa'iman yace wai waye waye gari yau wata rana manzon Allah da safiya fito wajen sahabbai yace musu waye waye gari yau yana azumi qala abubakar ana sai sayyidina abubakar khalifa na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-siddiq yace ya rasulullah ni mana wani kenan yana nuna ba cikin ramadan bane ba an waye gari da aka zo majalisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yau waki azumin nafila shiru kowa sai abubakar ya daga hannu yace ya rasulullah ni ina azumin nafila qala faman tabi'a minkumul janaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma yau waye ya raka gawa aka ji aka binne ta shiru abubakar ya daga hannu ya ce ana ya rasulullah ce ni ya rasulullah sanan manzo Allah ya sake tambaya ce qala fa man adama aminkum fa man at'ama minkum al-yawm miskinan yace to kuma a cikin ku yau waye ya ciyar da miskini waye taimaka ma marashi mabukaci shiru abubakar ya daga hannu ce ana ya rasulullah ce yau ni na manzo Allah yau na ciyar da miskini ko miskine ma sa'an manzo Allah ya sake tambaya ce to qala faman adaminkum yawmal maridan sai manzo Allah ya sake tambaya ce to kuma waye yau ya je gaida mara lafiya waye ya je ga mara lafiya ya gaida shi a likita ko a asibiti ko a gida didan dik shiru ƙala abubakar ana sai na abubakar ce ya rasulallah ni na yi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ayyuka ba musulmin da zai hada su ayini guda face sai Allah subhanahu wataala ya shigar da shi aljanna wannan hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito shi duk mutumin da ya hada waɗannan abubuwa to zai shiga gidan aljanna to kun ga ƴan uwa duka da muka fara darasin babun ƙobin ƙofa alheri mana muna faɗin ayyuka ne ga sunan masu lada masu ɗumbin lada ka haɗa wannan ka haɗa wannan da shi ne zan mu samu wannan falalar wannan gafara ta watan ramadan duka kaga a nan mene ne mai wahalar duk abu guda ne kana iya haɗa su fiye da haka a yi ne guda kuma duk ka kwashe lada kuma duk wanda ya haka manzo Allah ce dan gidan dan aljanna ne shi ya sanya duka bayanan da muke darasin mu na muku har yanzu muna bayani akan kofofin aljanna ma'ana kofofin alheri ma'ana ayyukan da zan mu tara duk wanda basu da wahala a yi ni kana iya haɗa 20 fiye da haka maka kuma duk ka kwashe wannan gara basa kun ga duka ma abubuwa nawa ne manzon Allah ya zana ana amma ce ba musulmin da zai haɗa irin waɗannan ayyukan fati ya shiga gidan aljanna saboda haka yan uwa Allah ba mu ikon ayyautarwa duka tunatar da junanmu ne mu dage abun ba wahala suke ba amma shi ɗan sai hana mu aikatawa abun wani ba sai ka ya buƙaci wahala ba ya buƙaci ma ka cire Allah taimake mu jiya muna cikin zana mun tsaya ina ji a na 66 ne ko a yau insha Allah za mu tashi na 67 daga cikin ayyuka na alheri ayyuka da za su tattaru mu kwashe garaɓasar da roman da yake cikin wannan wata mai albarka ƙarshen ramadan allah subhanahu wa ta'ala ce umu magafuru na lakum dukkan allah gafarin allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana duk wanda ramadan ya ƙare allah ce ya gafarta masa to baya da wani sakamako ba ce gidan aljanna a aka yi katare mutum ya koma ga ubangiji a irin wannan hali to kuma mutum ne ya koma kamar ranar da ma'aifiyar shi ta haife shi allah ka datar da mu da shahada domin ita ba makawa ne mutuwar sai ta zo amma ya ne za ta zo shi ne ba a sani ba to kullum mu dage cikin ayyuka na alheri mu ta roƙon Allah subhanahu ta'ala shi ma kanshi dacen sai mun roƙi Allah Allah ya datar da mu ya ba mu ƙarfi ya ba mu iko kana da halin abin kana da halin ka cire ka ba da amma shi ɗan sai hana kai ce to kai kaɗai ne abin yau kai kaɗai ne kake sallah kai kaɗai ne musulmi yau kai kaɗai zaka iya ciyar da su gaba ki duk ya kawo maka iri-iri abubuwa da sauransu na hannu na taimakawa to Allah ka ba mu ikon fin karfin zukatanmu na 67 ziyaratul marta ziyartar mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man adama ridan lam yazal fi khirfatil janna qila ya rasulullah wa mal khirfatul janna ƙala janaha ma'ana yana da cikin ayyuka na alheri ka tashi da safiyar nan ka buɗe da karatu ka buɗe da ƙalar lahu ƙalar rasul ka yi sallah asuba an tsaya a yin karatu da kai kaga ko daga nama fara lissafawa ga sallar asuba a jami'i kuma ka tsaya ka saurari ƙalar lahu ƙalar rasul bi kenan ko to kuma ka tashi da ka tashi da ka fita ma kuma sai ka je ka gaida wani mara lafiya kaga a lokaci guda ka ƙara uku kuma ka ƙara ka ciyar da miskini ka bu'a da buɗe baki ka ga sun ayyukan an yi tarawihi da kai har da farko har ƙare ci baka gudu ba ka yi sallolin farali a cikin jam'i kuma kayi nafilolin rawatib riba kun gani ta daga nan ma kai ma kan lissafa ma kanka yau ayyukan da gani duka waɗannan ayyuka ne zan yi ta tarawa mu ta kokarin su ba a kuma ba wahala ne gare su ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man adama ridan lam yazal fi khilfatil janna duk mutumin da ya je ga da mara lafiya mana duk wanda ya je zarci mara lafiya ya gaida shi lam yazal fi khilfatil janna wallahi bai gushiya kullum yana nan a gabar aljanna gefen aljanna bai yi nisa da aljanna ba kaga ana dab da mi a fada Allahu akbar kila ya rasulullah sahabbai sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mal khilfatul janna me gabar me ake nimi da khilfatul janna gabar aljanna qala janaha shine yace fukafakinta munafikan fukafakin aljanna gaida mara lafiya kawai yau mutum nawa kake yi ko an ga tashi daga nan nawa zaka yi to duk gaida mara lafiya ga matsayinsa saboda haka kawai dagewa ne kafa ta motsa muje Allah taimake mu na 68 sillatul arham wa in qata'u yana daga cikin ayyuka na alheri kofofin alheri shine sadar da zumunci wa in qata'u koda danginka sun yanke maka ba sa zuwa a gare ka to kuma kai ka dage ka dinga zuwa malam bahaushe ma ya ce zumunci a kafa yake saboda haka mu dage tashi dage kashe annab sallallahu alaihi wasallam a cikin wayar hadisi yake ta arrahim mu'allaqatu bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah wazala sallallahu alaihi wasallam yace ga zumunci arrahim mu'allaqatun bil arsh ita zumunta tana nan damfare ta'allake da al'arshin Ubangiji ga baki ɗaya. Fadar mabuwayi Allah subhanahu wa ta'ala. Tana jingina da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala zumunci. Zumuncin da ɗan uwa kai kake walakantawa, zumuncin da ‘yar uwa kake walakantawa. Kin shiga tsakanin uba da ‘ya'yansu ko babbansu da ‘ya'yan ƙanan ɗan uwan shi. ko dangi da dangi ko ‘yar uwa da ‘yar uwa ko ɗan uwa da ‘yan uwansa kafar zumunci to ku diba matsayin zumunci wani ma akan zumuncin ma sai kawo a shirya kwara ya ce zumuncin ma kaza kaza wa iya zubulla to gaji gaji abin da ka zaga ko abin da kika zaga duk wanda ya zagi zumunci ko faɗi bakar magana akan zumunci ku ji matsayinta zumunta tana nan ta'allake da al'arshin Ubangiji rabu samawati wal arati ta ƙulu tana cewa man wasala ni wasalahullah duk wanda ya sadar da ni to ya sadar da Allah duk wanda yake sadar da zumunci to kana saduwa da mahalicinka ne kana kusa da Ubangijinka wa man qata'a ni qata'ahu Allah duk wanda yake yanke ni to ya yanke da Allah sani duk wanda yake zumunta to ka yanke alaka ka da mahalicin ka rabu samawati wal ard alƙawali ne Allah ya ma zumunta zumunci wannan lokacin da Allah ya halice ta ta yi tsaye firgit gaban ubangiji ta ce ya rasulullah ya ubangiji me matsayi na game da dan adam kawai shikenan ni na gama hadawa na gama tattarowa na gama komai shikenan da an gama ko an ji an binne shi kenan an kare Allah da kanshi ya mata alkawali ya ce kwantar da hankalinki ga alkawali shin kin yarda duk wanda ya sadu da ke in sadu da shi kin yarda duk wanda ya yanku da ke in yanke da shi ta ce ya Allah haka ya mu ya ce to ki an muke alkawali a zuba duk wanda yake zumunta to yana sadar alaƙa shi da ubangiji ne duk wanda ya yanke zumunta to ya yanke zumunci ya yanke alaƙa da ubangiji gashi nan ka je kai ta yi ita wannan zumunta wannan ma'aifa ita ce arrahim ita ce ta haɗa babanka da baban shi ta haɗa babanka da mamas ta tattaro babanka yana ɗan jariri ya fito duniya ta sake tattaro ƙannan shi ko ƙanwarsa ta haɗa ta haɗa wancan da wancan wancan da wancan wancan da wancan yanzu kai da ka zo ka ce ba ruwanka da ita to ka san ga abin da ka ce ko ka zo maraya ka sha mimido ka manta da dangi tun suna zuwa suna kawo maka ziyara kana canza musu fuska mata ka tana canza musu fuska har sun gaji sun bari to saboda haka su suna da ladan kai kuma kai da ka yanke ka ƙi su to ka jira saboda haka wannan alaƙar da kake ganta ba alaƙar banza ba ce ba alaƙa ce mai ƙarfi ba wadda za ce ba uwa ta faɗo an ji an binne a'a an an binne ta kuma akwai wata wadda duk ciki ɗaya ma'aifiya guda aka fito saboda haka kwana da haƙƙi akan saboda haka wajibi ne su da suka fito tare na ƙasa ya ma na sama biyayya kuma haka wajibi ne 'ya'yanku su ma 'ya'yan kowanne biyayya uba ne saboda haka ba irin malam babu ya ce karamin uba mai madaukan zunubi ya ana rena kamar ba baba ne matsayin babanka yake haka ita ma matsayin ma'aifiyarka take kanwan ma'aifiyarka ko yar ma'aifiyarka kanan babanka ko wan babanka babanka ne a kula 'yan uwa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na 69 idkhalus sururu ala almuslim yana da cikin ayyuka na alheri ayyuka na falala na kwasa garabasa shine sanya farin ciki ga dan uwanka musulmi namiji ko mace ka faranta wa dan uwanka musulmi rai a cikin wannan watan Ramadan din ka sa shi murna har da tsalle to ba karamin alheri bane ba kuma na musulmi ba wai sai naka dangi kowane musulmi da kai abin da zaka faranta masa rai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallaki akahu muslim bima yuhibbu yasurruhu bizalika sarrahu Allah azza wa jalla yawmal qiyamah manzo Allah ce duk mutumin da ya hada da dan uwansa musulmi namiji ko mace ya sanya mashi farin ciki a cikin rayuwarsa ko a wannan yini sarrafa Allah azza wa jalla yawmal qiyama kai ma Allah subhanahu ta'ala zai faranta maka rai ba nan ba ma tukun sai an je alkiyama a filin alkiyama lokacin da mutane ana cikin wani hali ana cikin damuwa a lokacin da al'umma masifa ta kai masifa bala'i ya kai bala'i a ci ruga a je a nemi taimako a je wajen annaba adam annaba adam ya ce kai ina ni ni da na yi sanadiyar zuriya ta gabaki ɗaya ta sabko duniya bayan da ana gidan aljanna ya ce kai ku yi gaba ku je wajen annabi ibrahim wajen annabi nuhu a zo wajen annabi nuhu ya ce ina ni da na yi addu'a duniya ta hallaka gabaki ɗaya a zo wajen annabi ibrahim shi ma ya ba da uzurinsa ya ce ni da na ce kaza a gangaro a gangaro sai an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzo Allah ce ana laha ana laha kwarai ni Allah ya ma alkawali ni Allah ya ma alkawali a lokacin Allah ya jefa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kirari wasu kalmomi da zai faɗi ya sujada faɗa wa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Muhammadu qum tashi an baka to ana cikin wannan halin Allah subhanahu wataala zai sanya maka farin ciki mutane suna cikin damuwa wani zufa ta ka masa daidan bakin hanci na neman lunkume shi wani bakin wuya wani bakin kaza ana cikin wannan hali Allah subhanahu wataala zai cice ka duk Allah yana faɗin wannan yini da kake tsammanin shi ba yini ne fa haka na garabasa ba Allah ya ta yiwo mutazhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وين القيامه nan ka san kowane iri ne Allah ta yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da mai shayarwa za ta tire abin da yake abin da take shayarwa daga gabanta ta fizge ta jefar kai ka san abin da ya sanya uwa ta ji fuske ɗanta da ƙirjinta ta watsar ta tsallake ta yi gaba wa aka ce abin da ya koro ɓera ya faɗa wuta ya fi mi ya fi wutar zafi kadiban misali ne allah ya mana misali tsaya ka ajiye hankalinka ka ga masifar da za ta sanya uwa ta gudu ta bar ɗanta ba ƙaramin bala'i ba ne ba kuma ba ta waiwaye wata da ukul zatin hamle hamlaha haka mai ciki za ta barar da cikin da cikin kuma bai bai yi lokacin fita shi bai yi ba furat ta yi gaba ta wuce kuma ba ta juya baya ta gami ne ne ta san haramun bala'i ba ne ba wata za'u kullu za ta hamlin hamla wataran nasa sukara wa mahun bi sukara Allah ce za ka ga mutane suna maye suna layi kamar sun sha abin sha sun bugu ce umahun bi sukara wallahi ba buguwa ba ce ba ba maye ba ne ba Allah ce walakin na azabar lahi shadid bala'i ne masifa ce azabar Allah ce da ya tsanani Allah kare mu to a irin wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faranta ma dan uwansa a nan duniya to kai kuma Allah zai faranta maka a wannan yini na alkiyama Allah ka taimake mu ka ba mu iko na saba'in التخفيف على الخدم والعمال في رمضان تا ga gurinku masu gidaje ma'aikata shugaba dj director dj general wani shagora ma'ana sauƙaƙawa na ƙasa da kai ma'aikatanka masu maka hidima ko leburori ko boyi-boyi a gida ne kake da ma'aikata a gurin aiki ne a ƙarƙashinka a alebura ne mai gida ne planton ne waye da sauransu saboda haka sauƙaƙa ma na ƙasa da kai musamman a cikin watan ramadan a aikin da yake da wahala a kamun sauƙi kunga gaskiya ko ko ba ta da daɗi a faɗe ta bayan allah nan allah saka musu da alheri shagororinmu na yanzu ko ba abin bai maka daɗi ba mafi sabila aikin alheri a faɗe shi sun yi ƙoƙari gaskiya abin da bai faru a baya ba an ka sauƙi ga ma'aikata sa'an nan bayan ma babban sauƙi abin da ba a tsammaninsa a ce a ramadan a keɓance kwana goman nan mai falala mai daɗi wanda ake lumka ayyuka a ce an kawo sun koma cikin hutu wallahi ba ƙaran falala ba ce ba gaskiya an yaƙi tsakani da Allah Allah saka musu da alheri kuma Allah sa su yi don Allahn Allah ba su kamashin haka kuma kuma Allah ba mu ikon ribatar wannan dama a ce goman ƙarshe an kata ta da cikin hutu kuma an cire wani yanayi na waɗancan an sa ka alhamdulillah an yi ƙoƙari to irin wannan kawo sauƙi ka kama ma'aikacinka sauƙi ka rage mishi wahalhalu a cikin watan ramadan don ya samu gamsarwa ya samu dama aiwatar da ibada to hakika wannan ba karamin falala ba ce kai wannan kai kaɗai shi ma kana da garabasa ya tabbata a hadisi duk abin da za mu faɗa insha Allah sai mun kawo natsi hujja dalili yarhamukallah manzo Allah yana cewa man khaffafa alama mulukihi fihi ghafara Allah lahu wa a'taqahu minan nar manzo Allah ya ce duk mutumin da ya sauƙaƙa wa bayinsa ko ma'aikatansa ko masu masa hidima ko leburorinsa fihi kuma ya yi don Allah gafar Allah lahu Allah zai gafarta ma wannan bawan kai shagora kai shugaban da ka kawo sauƙi musamman leburori ne ana aikin siminti ana hawa sama ana kaza ce to da an kai sha biyu ya isa a shi a huta kuma sa'an nan zan biya ku kudin yini kuje kuwa kuma kudin yini cip ka yi shirme plan babu wani zautar tawaya da sauransu ni ma na yi haka don Allah to manzo Allah ce gafarallahu lahu Allah zai gafarta maka na biyu wa a taka hominan nar kuma allah su wantala zai yanta ka daga wuta to ta mu duk famu da muke kokari fa a ƙarshen ramadan wannan fashi ne to kun ga abubuwa ne masu sauƙi da ya kamata ne to ina gaskiya 'yan kasuwanmu ya kamata wallahi ku ji tsoron Allah ana nema ma bayan Allah sauki ko kuma a lokacin kokari wani fa kayan ya je ya kawo kawai sai ya koyi wai sai ramadan ya shiga ana bukata tukun ya fito dan kaci riba kazamar riba to ina amfanin ka manta da riba ta ubangijinka ka nemi ribar duniya ku diba tana nan kissa ce ta sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa halifa na uku na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ma a ramadan ba ana cikin garin madina aka shiga wani hali na tsanani babu abinci sai aka yi katari fataken sayidina umar Uthman su kuma sun je sham sun kawo abinci 'yan kasuwa ana na ana ta nema aka jira sai aka ce ai ga fataken sayidina usman sun zo abu da abinci 'yan kasuwa aka yi maza wajen sayidina usman wannan ya ce mun baka ribar kaza wani ya limka masa wani ya yi kaza wani ya yi kace kaza wace ne na ƙara wannan ya ce na limka wannan ya ce na yi tirfile duka ya ce na shi su na farko ya zo ce ya usman ma baka ribar kaza ya ce an bani fiye da haka na biyu ma ce na limka maka ce an bani fiye da haka na uku ya ce na ƙara limka ce an bani fiye da haka wani ya zo duka yan ƙazo kowa haida ya zo ya ƙara kowa ƙari yake sai ce an bani fiye da haka ɗai da suka ƙare kaf ɗinsu suka ce kai usman duk kaf garin nan na madina ko kar yan kasuwar na gabaki ɗaya duk gamunan mun ƙare waye ya baka fiye da haka waye ba ka riba fiye da haka an mushi turfile in ta an lullumta mata bi jirin nan ai dai ga muna duka yan kasuwan gaba ke daya amma ta yake an bashi fiye da haka to waye ba ka a cikin waye ba ka fiye da haka shine sai ya daga hannu ya ce Allah Allah akbar ya ce Allah ya ce saboda haka ba ma sai da ba ya ba da wannan abincin fi sabila a raba ma bayin Allah saboda halin da suke ciki ba za a sai da muku ba ku wanda za ku je ku yanka ku yi cutar da bayin Allah ce ya ba da fi sabila inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum bi anna lahum janna Allah ya sai rayukan mule gabaki daya suna da aljanna saboda haka ya ba Allah Allah ya limka masa saboda haka ƴan uwa musulmi mu dage musamman 'yan kasuwanmu wallahi abin da muke ba daidai ne ba ko abin da kuke ba daidai ne ba abin akwai shi sai a riƙe shi wasu ya yi tsanin an bukata a fito da shi ana ta wato su ko kuma a ce ramadan ya zo amma mutum ya yi ta tanadi kawai don ya ci kazamar riba to ka ci kazamar riba ba ka samu ramar allah da gafara allah ba ko ba ramadan in ka mutu ka bar dukiya an rabe ma magana kai kuma ka tashi a tutar babu giwa ta fadi an sha nama kawai yanzu wanda ba ma wai a gina maka wannan aikin ali a gina maka masallaci ko makaranta ba ma bashin kama ba su biya yi zamun waɗi ya zuba ya zo bashin ma ana ta ƙaƙiƙinka wasu ce wani ya sanya bai biya ma kansa ba kawai su a rabe musu dukiyarsu a ba su hakinsu allah kare saboda ka yan uwa musulmi mu tausaya mu taimaka za mu tsaya a nan kada a takurawa al'umma da fata banganta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinan kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya cika ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu ikon guje mata wasu bahanaka Allahumma bil hamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته